إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب إتمام المصلي ما ذكر أو ما ذكر إذا شك في صلاته in liman ya yi shakka a cikin sallarsa aka tunatar da shi ko mutum yake sallah sai ya manta sai ya zo ya tuna ko ya bar raka'a kamar yadda za mu ji a cikin matanin hadisi mutum yana sallah ne sai ya shakka raka ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu to ya zai قال حدثنا حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا شك أحدكم في صلاته in ɗayanku ya yi shakka a cikin sallarsa fallam ya jiri kam salla bai san guda nawa ya yi salla ya yi raka'a nawa yake ba ya ce idza shakka ahadukum haka za kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa ma ma'ana shak wa ma huwa shakku mecece shakka shakka eh shakka ita ce abubuwa guda biyu su zo daidai a cikin a wajenka ka rasa rinjayar da ɗaya akan ɗaya an fahimta saboda matakan ilimi guda shida ne ilimi jahilci taklidanci abinda ka sani kai yake haka yake kenan abinda kuma kake shakka yace shakka da zato da wahami yace shakka idza shakka ahadukum in ɗayanku yayi shakka ko kwanto a cikin sallah kenan to shakka ta kasu kashi biyu kamar yadda za mu ji hadisan baki ɗaya shakka babba mai ƙarfi da shakka in kai tunani za ka iya gano ko menene ko kwarin jihar da ɗaya akan ɗaya ɗaya kake ko raka a biyu inda za ka tsaya awa ɗaya ba za ka iya ganowa ba to akwai sujadan da za ka yi ma wannan in kai shakka ɗaya ne ko ɗaya ce ko biyu biyu ce ko uku uku ce ko hudu in kai tunani kakan iya ganowa to gano wanda kai din nan baya nuna cewa tabbas yana cikin yana cikin annisabil ilmiya ashak kenan ko kaga ɗaya ce ko biyu sai kai tunani ka ce a'a ɗaya ce ko a'a biyu ne ba ka gano da kanka bane ba to amma duk da shi shakka ne ba yakini bane to in kai haka ya zaka gyara sallah an fahimta saboda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka rarrabe shakkoki shakka gida biyu shakka babba da shakka karama idza shakka ahadukum fi salatihi in ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa falam yadri kam salla bai sani ba raka'a ta nawa yake ɗayar kam salla raka'a nawa ya sallace ta ɗaya ko biyu ko ta uku ko ta hudu asalasan am arba'an raka'a ta uku ce uku yayi ko hudu falyusalli rak'atan wal yasjud sajdatayn ina mana falyusalli rak'atan falyatraha ash-shak wal yabni ala mastayqana in kana shakka raka'a uku ce ko ta hudu ta uku ce ko ta hudu akwai shakka akwai yakini raka'a ta uku mutayakkiran biha raka'a ta hudu ita ce shakka aka ce sai ka jefar da shakka din sai ka kawo raka'a ta hudu ka cika sallarka haka in kana shakka raka'a ta biyu ce ko ta uku shakkar ta yi girma ba za ka iya ganewa ba falyabni ala mastaikana sai ka yi gini akan abin da ka yi kai yakini akai raka'a ta uku ce ta hudun babu ta biyu ce ta ukun babu to yanzu za ka kawo wacce babu ɗin ka gina sallanka a kanta in ka gama wannan gwagwarmaya fama da kai da shiɗan mai manzon Allah ce ka yi wal yasjudu sajdataini wa huwa jalisun qabla an yusallima idas in kai gini akan yakini kai sujadan kabli in kai ta harri kirdado kai raka ta biyu ce ko ta uku a wannan ta uku ce a ta biyu ce to kai kirdado kenan ka gano da kanka baya nuna cewa ka kai yakini sai kai ba an fahimta shakka guda nawa ce a cikin sallah babba da karama in babba ce manzo Allah ya ce ya huta sheka sai kai gini akan abin da kai yakini wacce shakka ke kanta babu ita sai ka kawo ta yanzu in ka kawo ta sai ka cika sallaka sai kai sujadan qabli da kai ta harri in kai ta harri kuma ba adi kenan za ka yi raka'a ta ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu sai ka iya ganowa daidai da gallon agogo ko wani lissafi da kai ko la'akari da wani abu kai a'a raka'a ta kaza ce to akan haka in ka cika sallar sai kai sujadan ba'adi sallallahu alaihi wa sallama وهو جالس قبل التسليم فإن كانت الركعة التي صلى خامسة da kai gini akan yakini cewa to rak'a ta uku ce bari kawo ta hudu sai zamana a ƙashin gaskiya a ce hudu ce yanzu ka kawo ta biyar shafa'aha bi hataini sajdataini wa'annan sujada da kai sujada da kai ta qabli din ma'ana bakai sallah rak'a biyar ba kenan ya zama shida kenan وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان اللي صافي يا باك ديدي تكاتر ساسا حنشي شيطان كينا كايا كي شيطان كينا كانونا مسا كافي كرفي سكنا دا إلمي دا ذاك إيجار صلنك صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول عبد الله بن عمر ينا بعد فتوى ينا فتوى إذا شك أحدكم في صلاته إن أينكو شك أتكين صلصا فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي ka gani ko falyatawakha sai kai abinda kake zato ba kai ba din nan to sai ka ce zaka kawo shi in ka kawo shi to sai ka gyara sallan qabli kenan thumma la yasjudu sajdatay sahwi wa huwa jalisu kai sujudan qabli kafin ka sallame kenan mana magana magana Abdullahi dan Umar yana nuna me kenan bina'u alal yaqin falyabni ala mastaqana kenan قال وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا إتينا تنبي عبد الله بن عمرو بن العاص da kabul ahbar in mutum na sallah sai ya samu kokonto a cikin sallan bai sani ba raka'a ta uku yake ko ta hudu fakilahuma qala su wannan manyan malaman guda biyu duk sun kai ba da fatawar cewa li yusalli rak'atan ukhra yace sai kai raka'a daya ma na fal yabni ala mustaqara kenan thumma liyasjud sajdataini wa huwa jalisun sa'annan yayi sujjada guda biyu qabli kenan قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال عبد الله بن عمر إن أنت مبيشي أنسى مكو كنت منتوى أتكين صلى سيجي ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي شيك زابي أبن كي غنين كاب كامن تادين شيك صلى شيك إلا ما نوانا مغانا إنا تدأيشي كو تبيو duk wannan fassara ce ta falyabni ala mastaiqara sannan kai sujadan qabli babu man qama ba'da al-itmami aw fi rak'ataini babin da yazo bayan ya cika sallah raka'a hudu sai tashi zai kawo ta biyar ko ko yayi raka'a biyu sai ya tashi bai zauna ya tahiya ba قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينا أنه قال عبد الله بن أبي بح... ابن بحيب ابن بحينا أنه قال شيئتي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi muna sallah raka'a biyu maimakon a zauna a yi tahiya thumma qama falam yajlis sai ya tashi walam yajlis duk falam yajlis ne ko walam yajlis falam aw walam ma huwa alfarqu baina walam yajlis aw falam yajlis me bambanci tsakanin su a ce walam yajlis ai bai zauna ba falam yajlis nubbiha walam yajlis walam yajlis bai zauna ba falam yajlis sai aka yi mashi tasbihi ko ba za ce yaƙi zama ba zai a ce yaƙi zama sai a ce me aikin abu dawo da an gyara wannan kalmomin ko sai bai zauna ba bambanci kenan tsakanin walam yajlis bai zauna ba falam yajlis aka yi masa tasbihi ko nubbiha walam yajlis faƙaman nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da su in liman ya kai raka'a ta biyu maimakon ya zauna ya tahiya sai ya tashi to ma mu dole ku bi shi don abin da ya bari din nan sunna sunna sunna ya bari tunda ya miki ya shiga cikin me farilla ko rukuni wanda yake cikin farilla ba zai bari ya dawo cikin sunna ba saboda zai gyara wannan da sujjada tunda ya riga ya miki ko kai ne kana mikewa sai ka tuna baka zauna ka yi tahiya ba za ka zauna ba sai ka ci gaba da sallarka saboda ka shiga cikin rukuni ba za ka bar rukuni ko farilla ka zo saboda saboda sunna ba tahiya ta farko mecece meye hukuncin ta sunna ce to ba za ka dawo ba ko ka tuna amma bayan ka rabu da kasa amma kafin ka rabu da kasa ka tuna shi ka zauna shikenan babu komai an fahimta faqama an-nasu ma'ahu فلما قضى صلاته ما معنى قضى صلاته أتم صلاته يتك صلصة كوكو يرام صلصة يتك صلصة ونذرنا تسليمه مكشوراري مجيهي سلم كبر الله أكبر يقال كبر إذا قال الله أكبر ثم سجد سجدتين سأنن يسجد قدابيو وهو جالس أي حالة كونه جالسا قبل التسليم كافٍ يسلم ثم سلم سألنا يسلم وچه سجدا كنا أكا يوانا قبلي كنا مي أكبري سنة أكبر تشهد الأول سنة والقيام في الصلاة ركن فلا يرجع من الركن أو الواجب إلى السنة إيه. to in kuka ce subhanallah subhanallah ya riga ya mike shi kuma ku mike ku shi ba za ku zauna ku jira shi ya sake zama ai wannan tayya ba wannan tayyar ta wuce an ba za a gyara ta karshen sallah in aka yi mata sujadan kabri shi kenan an gama da ita shedan ya ji kunya da kai da kai sallah ba kai in ba kai rakkanuwa kowa sallarsa ta yi saboda wanda ya sallarsa bai rakkanuwa ba sallarsa ta yi wanda ya rakkanuwa kuma ya gyara yanda manzon Allah ya fada sallarsa ta yi eh saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai nuna maka abinda zaka yi ka kwaci kanka hannun shedan abinda zaka yi sallar ka tayi qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an abdurrahman ibn hurmuz an abdullah ibn buhayna annahu qala صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ya ce manzon Allah ya muna sallar azahar faƙama fitnataini sai ya tashi daga raka'a ta biyu walam ya jilis fihima bai zauna ba a cikinsu falamma qada salatahu sajada sajdataini thumma sallama ba'da zalika da ya cika sallar sai sujjada guda biyu qabli kenan sai sallame sallah ta cika kenan kaman ba abin da ya same ta قال يحيى قال قال مالك في من سها في صلاته امام مالك yace duk wanda ya kokanto ko robkan nuwa fi cikin sallarsa fa qama ba'da itmamihi al arba'a bayan yayi sallah raka'a hudu lisha ko ko ko azhar ko la'asar sai kuma ya tashi zai karo raka'a ta biyar kenan a mantuwa fa qara'a thumma raka'a yayi karatu sa'annan yayi ruku'i فلما رفع رأسه من ركوعه ليدق كنسا دق ركوعي ذكر أنه قد كان أتم سيتنا أي ون ركعة تبيج إنه يرجع فيجلس ولا يسجد yace yana tunawa sai ya zauna yayi tahiya ba zai yayi sujada ba tunda ya tashi ya kawo wa in sajada ihda as-sajdatayn in ma yayi sujada guda daya ya dago sai tuna ai sallar ta cika wannan kari ne sai jefar da ita sai tahiyarsa thumma lam ara an yasjuda al-ukhra ba zai ba zai cika wannan sujada ba idza qada salatahu in ya cika sallarsa imam malik kenan da kanshi ke cewa idza qada salatahu ma ma'ana idza qada salatahu idza tamma salat falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun ba'da at-taslim she sujada mai kenan ba'da at-taslim falyasjud sajdatayn wa huwa jalisun ba'da at-taslim she sujada mai ba'adi saboda wannan tashi da yayi mantuwa da yayi rabkannuwa da yayi gwagwarmaya da suka yi da shaidan in yi sujada shikenan ya kore magana ta kare saboda wannan idza kaza salatu idza kaza salatuhu mas'ala ce mai girma wajen Imam Malik da Imam Shafi'i akan mutum ya zo tarar da liman na sallah abinda ka tarar shine farkon sallah ka ko karshe shi yasa shine in ka tashi shi ke haifar da sabani in ka tashi zaka rama sallar ya zaka yi zaka karanta ne jahariya ka karanta jaharan da zama da mene fatiha da sura fatiha da sura ko ko a'a zaka to shine yace ai idza ataytumus salata fa'atuha wa la tatuha wa antum tas'auna fa'atuha wa alaykumus sakina fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu haka riwayoyin suka zo shi aka samu ruwaya ɗaya faƙdu ya suka ce to mu za mu ɗauki ruwayan faƙdu kurama imamu shafi ya ce a'a ai alƙaza'u ta ti bi mana al'itmam fa'iza ƙazaitu manasikakum fa'iza ƙazaitu dama ibn idris shafi ya ta kawo wa ya ta kawo wa ya ce ai gashi na alƙaza'u bi mana al'itmam to shi yasa wajen malikiya zaka ga in mutum ya zo magarba ya in mutum ya zo lisha ya tarar da raka'a biyu ta karshe da ana sallamewa zai tashi Allahu akbar sai fara karatu bayyane Fatiha da sura wannan abinda yake abinda wannan sabanin ya haifar kenan shine in ka zo ka tarar da liman abinda ka tarar shine farkon sallaka ko shine karshen ka sallarka babu nazari fi salati ila ma yushghiluka ma yushghiluka anha babin da ya zo na kana cikin sallah sai ka kalli wani abin da zai ɗauke ma hankali a cikin sallah ko zanen hula ko surfani ko menene da menene to za mu ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan a lokacin da sallah ke cikin lissafi kenan fa amma yanzu masallacin darduman komai ado ne mun karanta anan suka ce da ce da muna sallah mutum na sallah yana yake kallo ƙasa yake kama matsala ta zo fitintini suka zo aka zo ina yake kallo gaban shi ke kallo har ya zo mutum ma sai ya manta ma me yake ciki yana Allahu akbar kan a karanta fatiha ya manta me yake ciki gashi kasuwa gashi gidan bulo gashi wajen gidan siminti gashi yana buki gashi kaza kaza kaza haka za a ta yi har a idar da sallar da kyar mutum zai tsira da rabin sallah fa ko ɗaya bisa uku wallahi da kyar mutum zai isar da wani قال حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا عائشة الله كرمت الداتشي أهدى أبو جهم ابن هزيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم khamisatan shamiya abu jaham shine ya kawo riga ɗinkin sham ko sakin sham aka saka da sham daga ƙasar sham aka kawo aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga zane burjak a cikin rigar sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laha alamun akwai zazane alamun shine zane zane shine nan sai ka ce sarfani ko aiki ko menene da menene fa shahida fiha as-salah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa rigan yana sallah falan man sarafa da manzon Allah ya sallame sallah qala sai ce ruddi hadhihi al-khamisa ila abi jahmi wannan riga ku mayar da ita ku je ku ba abu jahmi wa atuni bil bijaniyati abi jahal a wata riwaya ku ce ya karbi wannan rigar ya bani rigar da babu zane babu surfani fa inni manzo Allah ya ce haifiya al'illa kenan fa bi sababa anni saboda ni nazartu ila alamiha fi salati fa kada yaftinuni manzo Allah wai yana sallah shi kalli aikin sai kiris ya fitinu da wannan aikin da kake kai da kake sallah aka ce ka kalli kasa kafin ga idan da sallah duk hulunan da ke gaban ku sai ka karanta zanen su duk surfanin da ke gaban ku sai ka karanta zanen da ke ciki ciwo ya za a yi kenan manzo Allah ce ga wannan rigan ku kai Abu Jaham ku ce ga rigan shi na gode ba ka ba ai zai fushi ai ko don Abu Jaham wata ruwaya shi da tambaya manzo Allah me ya faru ne yayi ne yace ai kaza kaza kaza ne قال وحدثني عن يحيى وحدثني عن يحيى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه وحدثني عن يحيى سيتمي وحدثني عن يحيى وحدثني عن يحيى كو حدثني عن يحيى عن هشام بن عروة من عروة مالك كما شير وتوجه يحيى وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه دك هكا سكي إيه؟ akwai bambanci duk haka yake eh ana abihi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama labisa khamisatan laha alamun yace manzo Allah ya sa rigan da aka yi mata sirfani aka yi mata aiki aka yi zane zane a ciki thumma a'taha aba jahamin sa'annan sai yace aje aba abu jahamin wa akhadha min abi jahamin ambijaniya sai karbi tufar da aka kawo ba zane ba surfani a ciki lahu faƙala ya rasulallahi walima ya ce ya manzo Allah ya aka ka ba manzo Allah riga ya ce a maidan maka a kawo wacce ba ta da tsada ba ta da abin kallo faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni nazartu ila alamiha fi salati ya ce ina cikin sallah sai na kalli zanen ina kal sallah sai na kalli zane walle fi ke cikin kallon zane eh akwai ko babu eh eh a manzo Allah ba za ce an rasa khushu'i ba yana ganawa da Allah don me zai kalli wani abu yana ganawa da Allah kuma ya kalli wani abu mana hankali ya koma wani wuri ke tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in al'amari yake ci yake canyewa duk dabaran da manzon Allah zai yi yake wa sai ce arihina biha ya bila duk dabararka tunaninka ya kiwa sai ce to bar mu koma ga wajen wanda shike shike shike halittar dabarun shike fi karfin komai shi zai iya magance komai sai ce yana shiga yana Allahu akbar sai manta da komai yana ganawa da Allah yana ganawa da Ubangiji dabara ta kiyuwa ka je ya kiyuwa ka yi ka faɗa shi kenan to ya zai yi to mana dabara ka ta kare kenan wayonka ya kare iliminka ya tuke ya kai magarya tukewa to shi kenan sai ka koma ga Allah ya Allah madawakin sarki kai ne magance komai kai kafi karfin komai dabara ta ta kare al'amari ya fi karfi na sai kai duk wanda ya kai kukan shiga Allah cikin irin wannan hali kuma yana murtar amma yujibul murtarra idza da'ahu kafin ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya magance maka wannan al'amari amma baka cikin halin murtar so kake ka ƙara arziki so kake ka fadada so kake ka ji daɗi sannan ka ce ka yi addu'a ka gaji ba a karba ba ka bari al'amari ya fi karfinka duk tunaninka kayi dabara ka kayi ka mika ma Allah kai ne ki magani kai zaka magance wannan kowa ya kasa ka zama mudar ka yi alwala ka shiga sallah ka gana da Allah madaukakin sarki kan gai assalamu alaikum assalamu alaikum Allah ya magance maka wannan matsalar tashi ka je ka yi zarafinka sa'annan manzo Allah da yake gana da Allah ya kalli riga karbi ya kalli surfani ya kalli menene da menene to lokacin da sallah take sallah kenan cikakkiya a bai sallah ma kana shiganta kan ka shige ta ma ka rage ta kana cikin ta zaka ta rage ta haka sallah ne saboda me zuciya ta riga ta shagala da duniya zuciyar ta riga ta shigala da duniya sahabbai da kansu ce da muna sallah karkashin kafafunmu muke kallo an natse ba abin da ya hada mu da wani abin duniya ba abin da ya hada har mu ce assalamu alaikum assalamu alaikum ana tafiya ana tafiya fitinkinu suka zo talauci ya zo wane kaza kaza tunani ya zo yayi yawa mutum yana kallon gaban shi waye zai waye wannan waye kaza kaza har aka zo aka yi lokacin da mutum yana Allahu akbar wallahi wani lokaci sai dai ji liman ya yi sallama assalamu alaikum assalamu alaikum bi yake kawai ya ji ladan ya kabbara ya duka ya ji ladan ya kabbara ya tashi sai ya ji assalamu alaikum assalamu alaikum shi kenan ya idar da sallan kenan bai san me yayi ba قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر أن أبا طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري أبو طلحة الأنصاري ما صحابي بني صحابي ne aiko ko ni ne da kai yau sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi ha'itin yana salla a gonansa fatara dubsi tantabara ko kurciya ko menene tsuntsu karami ba lallai tantabara ba tsuntsu ne karami haka sai tashi fatafika ya taraddadu yaltamsu makhrajan abu talha yana cikin gonarsa ne gonan ta yi komai ya haɗu ganyaye sun harhaɗu sai ga wannan tsuntsun yana cikin wani gona tsakanin ganyaye ya kasa fita ya rasa inda zai fita ya shiga nan ya fita nan ba hanyar fita abu talha sai ya ji daɗi lallai gona ta cika komai ya gama kenan ya ji daɗi sai yana ta kallon tsuntsun a cikin sallah fa'a ajabahu zalika faja'ala yutbi'uhu basarahu sa'atan thumma raja'a ila salatihi fa'iza huwa la ya diri kam salla yana salla a gonansa dabino komai ya ya harhadu ganyaye rassa komai ya hadu sai sun su zai fada a cikin kurciya ne ko tattabara ko mene a cikin wani wuri haka tsarkuki ganyaye ne saboda wajen ya haɗe sai sun su ya kasa fita ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan sai abin ya mishi daɗi alhamdulillah ya banya gona komai amfanin gona ya nuna ya samu kenan to sai ya dawo sallah sai manta a'a raka ɗaya ce ko ta biyu ta biyu ce ko ta uku ta uku ce ko ta hudu faqala sai ce laqad asabatni fi mali hadha fitna yace wallahi na samu fitina a cikin wannan dukiyar فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في هائته من الفتنة shi zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ga gonar abinda na samu abin yanda na samu kaina a cikin fitina kaza kaza ka na fitinu da gona har na manta ina cikin sallah raka'a na nayi wa qala sai ce ya rasulullah huwa sadaqatu lillahi fada'ahu haythu shi'ta ya manzo Allah wannan abin da ya shagalatar da ni gabar sallah na dauke shi na bayar sadaka duk inda ga dama ka saka shi akan me zan fitinu in bar sallah me bambanci tsakanin sahabi da kai da ni eh قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة wani kwari ne cikin madina inda go- nan gonarsa yake nan gonarsa take nan rafinsa yake ya je yana zaune ciki yana sallah fi zamanin samar a lokacin da ake girban a, amfanin gona lokaci komai ya haɗu in ka kalli gona sai ka ji amfanin sai ka ji daɗi wannan halukar zazzullilar da bi- gonakin da bino da binai da menene da menene ko menene ya haɗu fahiya mutawwiqatun bi tamariha ma'ana amfanin gona ya'ya duk su- an ke ya kewaye ko ina gashi nan in ka kalla jin daɗi ne za a samu kudi ba a samu hasaran gona ba ai, noma baran nan wannan shekarar komai yayi daidai fa nazara ilaiha sai ya kalli wannan gonar fa ajabahu ma ra'a min samariha sai amfanin gonan ge- ya burge shi ya ji daɗin abin da ya gani in ka ji daɗi za ka riya wani abu a cikin zuciyarka bana za a samu kuɗi bana za a samu amfanin gona bana za a samu abinci bana an samu kaza an samu kaza shine abin da zai faru kenan a cikin zuciyarka sun maraja ila salatihi sai da ya gama wannan lissafin baki daya sai ya tuna a- a ce cikin sallah yake sai ya dawo a cikin ma ma'ana sun maraja ila salatihi ya- summa raja'a ila salatihi ya dawo ashe da ya fita ciki ke ya shiga wata kasar ya shiga wani lissafi fa'iza huwa la ya jiri kam salla sai manta raka nawa kike mai innama amwalukum wa auladukum wallahu indahu ajrun azim faƙala sai ce laƙad asabatni fi mali haza fitna ya ce tabbas na shiga fitina a cikin wannan dukiyar wannan dukiyar ta samu ta ta samu min- ta janyo min fitina fajaa Uthman ibn Affan sai ya zo wajen sayyidina Uthman zamanin sayyidina Uthman kenan wa huwa yawma idhin khalifa rannan lokacin sayyidina Uthman shine khalifa fa zakara lahu zalika sai ya ce ya khalifa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru wa qala yace huwa sadaqatun faj'alha fi subulil khair yace wannan gonar wannan amfani wannan na ba da ita sadaka ayi a saka a cikin ayyukan alkhairi a je a nemi yan gudun hijira a ne a nemi marayu a nemi talakawa a nemi marasa galiba wanda duk suka yan kasuwa da suka karye mabukata a je a taimaka musu ba a je a kwace dukiyarsu ba fa ba'ahu usmanu ibnu affana bi 50 alfan shi sai na usman ya sayar da wannan gonan 50 alfan dubu 50 ko zinariya ko azurfa فسمي ذلك المال الخمسين في أكا ونن دوكر أكا شي مال الخمسين أكا ساوى النسولة أكا با أجي أكو أتي دوكي يسوبا با أكفا مسو هرازي بفا إيه. إما هاقو بذاك جسكي راديو to bambanci kenan tsakanin mu da su me bambanci tsakanin mu da su karfin imani amma shagala da duni- da- shagala da duniya duk dan adam da yake to amma ƙarfin imaninsu abin da ya shagalatar da ni gabarin sallah ko gabarin ibada sai na fitar da shi zuciyata sai na baya saboda me to me yasa yayi haka dan ya samu ga kuɗi a ce ba zaune lafiya me yasa yayi haka eh saboda neman yadda Allah duk wanda ya sarka ya neman yadda Allah ta sa ma me ya ya za a fa- ya aka yi neman yadda Allah ta wace hanya ta wace fuska eh eh ka ta ƙara shigaltar da shi in akwai wata gona ta biyu kuma fa ai wannan gonan ka ɗaya ɗan ka bayar eh eh kafara ba zance kafara wannan abin da ya shagalatar da kai gabarin abin barka aika shi lahira ka je ka same shi a can ba a duniya ba sai ka aika shi lahira to shine ka ciri ba kenan daga daga more shi a duniya sai ka aika shi lahira an fahimta kitabu sahwi littafin rafkannuwa karfin hali ake yi a yi kokari saboda a samu sallan ko rabi ko biyu bisa uku amma in ba haka ba eh wallahi tallahi wani zai sallame sallah assalamu alaikum assalamu alaikum ba shi da ko ɗaya bisa uku na sallan da ya yi saboda sallar da za ka samu lada gwargwadon abin da ka hankalci sallar allahu akbar kan su ka san me kake ciki har ka sallame a lokacin da shaidan ya zo ya ɗauki ka kuka shiga kasuwa baka da wannan ladan wannan lokaci lokacin da ya zo ya ɗauki ka kuka shiga wuri kaza lokacin da ya ɗauke ka kuka je wuri kaza duk ya haramta ma ga ladan wannan sallar ke ke lokacin da ka sa kake tare da Allah shine zaka samu ladan wannan sallar to abin da ake so kenan kana Allahu akbar hakka ce assalamu alaikum kana tare da Allah yaya za a yi mu dawo da wannan tarbiyya sai da me ina mana sai da taimakon Allah ya ce masa me to mana addinin musulunci addu'a kadai ta kawo bata kawo aiki ba ka ce sai da taimakon Allah wanda Allah ya aiko maka Muhammadu bin Abdullahi bai taimaka maka ba akwai kuma wani taimako sama da Allah ya aiko maka manzo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ba mu gama karatun ba amma har mun manta addinin musulunci addini na addu'a kada aiko da aiki aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalli rigansa mai yayi wanda ya kalli gonansa mai yayi wanda ya kalli hulansa da surfaninsa mai yayi amma kai gobe sai ka ɗinka wanda ya fi wannan ma surfani aiki ake son kai daga aiki yau aiki gobe sai ka karin jayi shaidan manzon Allah yanzu muka gama karatu ba mu gama ba amma mun manta da fiqhun da ke cikin karatu me wannan karatu ke nuna manzo Allah ya kalla ku je ku bashi wannan riga za ta shiga na kalle ta a cikin sallah ba wai ta shiga wata ruwa alhatimi anifan an salat amma sahabi ma sai aka ce thumma raja ila salatihi sa'annan ya dawo a cikin sallah ya dawo zuwa raja'a ya dawo ila ya fita ko ya dan fita sai an hada da aiki da addu'a in ka ce addu'a kadai ba zai tafi ba in ka ce aiki kadai kana aiki kana addu'a to shine zaka samu biyan bukata bismillahir rahmanir rahim kitabu sahwi littafin rabkanuwa kenan babu al'amali fi sahwi babin da ya zo na bayani in ka samu kokonto ko shakka ko rabkannuwa a cikin sallarka ya za ka yi ka gyara sallarka tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai yadda za ka gyara sallarka to ya raba ka da shaidan kenan ko shaidan ya zo ya yaudare ka dan ya raba ka da to manzon Allah ya baka ya baka ya baka ya baka sandan da zaka yaki shaidan wannan ilimi kenan to wa'anda ke shan wahala a ciki shine mata da suke suna da karancin ilimi a cikin gyara sallah tana fara sallah sai shi ɗaya zai rubuta assalamu alaikum sai ta sake sabo to abinda shi ɗan ke so ke amma har kika iya gyara sallah ki ya zo ya ɓata miki lokaci kika gyara kika yi sujjada kabli ko ba'adi to ya fi tsoron ki da wacce za ta sallame ta ce za ta sake sabon sallah za ta sake sabuwar sallah za ta sake sabuwar sallah to abin da yake so kenan shi sa aka ce fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala ash-shaytan min alfi abid fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala ash-shaytan min alfi abid bila fiqhin wala tawarru duk sa'an da mutum ya Allahu akbar sallan sirri shi fatiha bayyana har yau aya uku ya shiga tafi to zai sujjada zai sujjada ba di in in sallah ce ta bayyane ya ɓoye in sallah ce ta ɓoye bayyana inda ya tsallake a- a- sura in ya tsallake aya uku ya tafi amma Allahu akbar sallar azhar ce min alhamdulillah rafi ce tuna shikenan sai cika sallar sa ba abin da ya mishi zafi an fahimta ko ka sallar isha Allahu akbar aka ji shi ya shuru alhamdulillah shi tuna sai bayyana alhamdulillah rabbil alami to dama ba wanda ya sani shi a tsammani kana du'aul istiftahi ne Allah ya rufa ma asiri bi sai a tsammani kana du'aul istiftahi ne saboda rayuwar ta zamo liman ba so ake a ga yayi daidai ba Allah Allah ake a ga yayi kuskure a kama shi kuskure a ce bai iya ba to masifar da ta samu mutane kenan kowa ya kasa zaman lafiya shekara talatin yana muku limanci ashirin goma sha biyar na ran da ya samu kuskure ɗaya rannan duk sai unguwa an ji kuskuren liman ladan shekara talatin zai zo hamsa salawati zai kira sallah kamar agogo ran da ya makara so ɗaya an kama surutu kenan an kama surutu kenan an kama kenan to shi yasa kowa ya kasa zama lafiya ko قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم إتي إن أحدكم إذا قام يصلي تبس إن حرف توكيد ونصب tabbas dahir babu ko shakka ɗayanku in ya tsaya yana sallah ja'ahu shaitanu falabasa alaihi sai shaitan ya zo ya rikita mishi sallah hatta la ya jiri kam sallah har sai mutum ya waye gari bai sani ba raka'a ta farko ce ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu ya ma karanta fatiha ko bai ya karanta sura ko bai ya yi ruku'i ko bai yi ba ya yi sujada ko bai yi ba fa idza wajada zalika ahadukum kaga manzo Allah bai ce ba za ka shiga ciki ba yace in haka ya faru falyasjud sajdataini wa huwa jalisun ma'ana ka gyara sallan yadda ya faɗa maka hadisan na karanta gaba sai ka gyara sai ka sai ka sujudan qabli ko ba'adi gini akan hadisan na karanta gaba ko shakka babba ko shakka karama ko kai gini kan yakini ko falyataharra sawab an fahimta إذا تحريت الصواب سجدت سجودا بعديا إذا بنيت على اليقين سجدت سجودا قبليا هذا أشد على الشيطان من أن تستأنف صلاة أخرى قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى للسنه wannan hadisin yana cikin riwayar da ta wahal da malamai duk gatan da aka yi muwatta malik wannan hadisi balag ne ba a same shi muttasil ba hadisi ne da'if manya-manyan malamai har ibn abdulbar duk sun ce an bi an yi an yadda za ma wannan hadisin gata ba a same shi ba shi sa da'ifi ne manzo Allah ce inni la'ansa au unassa li asunna nikan manta ko akan mantar da ni da na kafa sunna to wannan hadisin da'ifi ne yace yana ci hadisai ne guda hudu da aka bincika da hadisan da ke cikin muwatta ai musu gata an sa an gyara su an nemo musu wayannan guda hudu aka ce an rasa inda za a samu su balle ai musu gyara yasa da'ifi ne an fahimta saboda hadisan inni la ansa inna ma unassa li asunna inni la ansa li usanna li asunna inni kaza kaza to aka ce wannan hadisin da'ifi ne batili ne ma ko قال ابن عبد البر في التمهيد أما هذا الحديث بهذا اللفظ فلا أعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه والله أعلم وهو أحد الأحاديث الأربعة في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم أما ومعناه صحيح في الأصول قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم ابن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي yace ni kan samu wahame kokonto a cikin sallata so da yawa faqala al-qasim ibn muhammadin imdi fi salatika ka ci gaba da sallanka kada ka saurari kada ka shaurari shedan fa innahu lan yadhhaba anka hatta tansarifa wa anta taqulu ma atmamtu salati ai shedan ba zai rabu da kai ba har sai ka idan da sallar kana cewa to ai sallah ta bata cika ba sallah ta bata cika ba yace ka manta da shedan da manta da zaman abinda Allah ya ce maka wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'iz billahi kaifa tasta'izu billahi a'udhu billahi min ash-shaytan rajim ba ruwan shi da kai a'udhu billahi min ash-shaytan rajim yasa yana kallon ka kai ne baka ganin shi yasan cikin fushi kake da shi kuma fada kake a shire kake kai fada da shi to shi yasan wane ba zan samu komai ba gare shi ya karanta sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ni da rabo akan shi to sai kyale ka ko mace ce ko shakka da daddare kina zaune kiga abubuwa rai ya ɓaci aka kasa bacci ko kasa bacci a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai karanta sai ka shiga karanta ayatul kursi shikenan ko menene zai gudu ya tafi shaitan ne ba zai taba samu ba zai iya ba zai iya tsayawa a wajen maballe bata ma sha'aninka an fahimci wannan بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة لوكتي يا تسكو سورة ايه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم